السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه الحمد لله الكريم المنان الحمد لله الملك الجبار الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد صلواته وسلامه على المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode mahalicinmu Allah da kowa da komai wanda cikin yadda sa amincewarsa da ƙaddarawa sai hukunta muka kasance rayayyu a wannan safiya ta lahadi wacce take yau tara ga lissafin ramadan hijiran fiyayyen halitta farin jakada annabin Allah annabin rahma manzon Allah manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1446 wanda yake daidai da yau tara ga watan maris a kalandar masu albashi shekara ta 2025 kuma insha Allah za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a daidai irin wannan lokaci na bayan sallar asuba muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya abin da muke karantawa ko muke sauraro ya kasance mai amfani a gare mu ya cire mana tuntuɓen harshe ba mu ikon aiki da abin da muka sani na karatu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki a zabta mu da ikilasi a cikin ranmu ya sa duk abin da muke muna yi ne domin neman yardarsa don akwai asara a ce mutum ya aiki na ibada daga ƙarshe kuma ya tashi a tutan babu saboda niyyar sabuwa in ba mu manta ba a jiya mun ƙare bayanai akan abin da ya shafi a mu'amala na auratayya musamman janibin da ya shafi mu'amala ta sakin aure ko mutuwan aure a yau da yardan allah za mu ci gaba da wata fuska ta daban wato fuskan da ta shafi a takaba allah maɗaukakin sarki ya yi da na jawabai tun daga batun aure ɗin har zuwa takaba domin ya zamo duk abin da muke yi muna yin sa ne ala ilmi musulunci addini ne wayayyen addini wanda babu wani abu da ya kasance mai amfani wa al'umma da musulunci bai bayanin sa Allah madaukakin sarki sai ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشهر فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
Allah ya saka da alheri ubangiji madaukakin sarki yace wallazina yutawaffawna minkum waɗanda ake karɓar rayukansu minkum daga cikin an karɓi rayukansu a hannu guda su kuma wai zaruna azwajan sai su bar abokanan zaman su na aure to waɗannan matan nasu da suka bari bayan su sun bar duniya ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara za su zauna su riƙe mutuncin kansu shi ne bi ma'ana ya tarabbas na bi an fusuhinna za su kame mutuncin kansu tsawon lokaci da ya kai wata hudu da kwana goma fa'iza balag na ajalahunna idan allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara numfashinsu ya kai saka ƙare ajalin waɗannan wata hudu da kwana goma ɗin falajuna ha'alaikun fi ma fa'alna fi anfusihinna babu laifi a kanku game da duk wani abin da za ku aikata na neman aure bil ma'ruf ta hanyar da ta dace a shari'ance wallahu bima ta'maluna khabir domin Allah madaukakin sarki masani ne game da duk abin da kuke aikata wannan aya ubangiji madaukakin sarki ya ba mu bayanai a dunkule game da abin da ya shafi takarwa alal hakika a al'ada da al'adu daban-daban na mutane da suke rayuwa a duniya za ka ga akwai rashin hankali da rashin lissafi a ciki misali ɗaya za mu kawo na wata al'ada na wasu ƙabilu a wannan ƙasa ta mu najeriya a al'adarsu shine idan mace mijinta ya mutu to za a wanke gawan mijin a ba ta ruwan wankan gawan ta sha za a wanke gawan mijin a ba ta ruwan wankan gawan mijin ta sha duk yana daga cikin wannan kuma za a mata aski tankwal an aske mata kanta tas a yi wa mijin wanka a ba ta ruwan wankar tana sha tana wanka da shi har sai ya ƙare al'ada ce kawai yawa al'ada ce wani dalilin don ita sai sanadiyar kashe eh a su gane ko in sai in ta yi haka ne yawa to kaji hikimar da ya sa suke haka saboda dakikancin su wayan ita ce ta yi sila aka kashe shi in ta yi wannan abin da suka faɗa din za ta gane to zai bayyana musu sai su gane cewa ita ta kashe shi ita ne kyan kuma ita ta ya ga ita ke sha ita ta kashe shi Allah ya saura wato ba za ka gane kana da gata ba a addini na musulunci sai kana bibiyar al'adu da ɗabi'u na mutanen da ba su da kai ba su da gini ta yaya za a yi a wanke gawa a bayar mutum ruwan wankan gawa a ce ya sha mu a tsarin shari'ar musulunci shine lalle idan gawa ya mutu idan mutum ya mutu ya zama gawa ana masa wanka kuma wanda ya magawan wanka mustahabbi ne shi ma ya je ya sake yin wanka ba alwala ba mustahabbi ne amma in babu lokaci sai ya alwala shi kenan yayi ba ya nuna cewa wai dan yawon kigawa shi kuma ya san wannan ta sa'a wannan wani abu ne na tsarin shari'a akwai abubuwa da shari'a takan yi tanadi ba bukatan kai ta kwakwawai mai hikiman da yasa ko ka gano hikima ko baka gano ba shi addinin musulunci tauqifi ne haka aka ce ai eh, ya tabbata haka aka faɗa to shikenan ka aikata kawai don haka ana yi wa gawa wanka kuma babu haɗin yi wa gawa wanka da tararruwan wankan gawan abin wani ya yi wanka ko ya sha Allah maɗaukakin sarki ya kare mu to don haka a musulunci idan mutum ya rasu ya bar mace abin da ake bukata a nan shine ita matan za ta zauna wata hudu da kwana goma akwai abin da a al'ada ake yi in ta zauna sai ta miƙe kafanta ko san kankan kamar taɓarya ko naɗe kafa suke yi o miƙewa ne ku o kai maka san kana yi ke ba a naɗe kafa da ta naɗe tsofi za su yi mata tsawa ɗaya ke nan sannan na biyu wurin wankanta ma daban ne ba ta shiga bandakin mutane wannan na daga cikin al'adu da ake sanyawa masu takaba suke yi za ta zauna kafanta miƙe na biyu wurin wankanta daban ne na uku za ta ke kwanciya da wuka wukan ko na mene ne rai uku da kaga shi ya saba wa al'adar waɗancan mutane tun da yanzu halatta na ne suke mijin zai dawo sai ta kashe shi ta ta sake mai da shi kar ya dawo da wukan don ba haka ba mai amfanin ajiye wuka babu wanka babu shafa mai kwafsar haka za ka ganta kama wani kutattaren itace kutattaren ma irin na cikin dawa wanda ya hadu da hazo da ƙuran matafiya da sauransu haka za ka ga mace mai takaba kamar an tono ta daga barzo subhanallah saboda haka dai wannan duka al'adu na gargajiya da ake yi na cusawa daga ƙarshe matan idan ta hadu da ta gumame ta zama gumus in ka zo ba za ka so ma ka leƙa ɗakin da take ciki ba saboda zunzurutun hamami da ɗoyi da zai fito a gurin to wannan ba musulunci ba abinda musulunci ya karantar shine annazafatu min al-iman tsafta na daga cikin imani abu na farko da ake bukata a gurin mace mai takaba idan aka tabbata mijinta ya rasu sawa'un a gida ne ko kuma ya tafi wani gune ba a san yadda yake ba daga baya sai aka gano ya rasu to daga ranar da ta shiga ta kaba din shine ranar da mijin ya rasu ka san ai har taro ake yi za a yo gari da gari za a je ya yi dai ai mun tai mun tambaye su ne a gurin mai gida za mu je mu sa wanci za su je su sa wanci a cikin takaba za su saka ta wai kaga wai su suke sakawa ma kenan za su je su sa ta a- kaman kaman wata riga ne kenan ko daki za su je a saka ta a cikin takaba kuma wani ikon Allah idan lokacin ya kare kuma sai su sake wannan gayyan gari da gari za a je a cire za a wance za ta yi fitar takaba za mu je mu cire ta to wa ya gaya muku cewa ana wannan duk mutane da tane da na gargajiya wanda ma anzalallahu biha min sultan mutuwan mijinta shine ta shiga ta kaba kuma yadda za a gane tana ta kaba su ne abubuwan da za mu lissafa kamar haka na farko idan kanta tana da kitso kanana kanana ne sai a tsefe su daga wannan rana saboda wannan kitso kanana kananan kwalliya ne ado ne kuma ba a bukatar mace mai ta kaba ta yi kwalliya da wani zai ga kitson ya burge shi in an tsefe din ya za a yi za a bar shi kenan haka a'a in an bar shi ma wani so yake ya gashi kuma gashi a kwanci haka sai a mata kitso marasa fasali kamar guda hudu yawo ɗaya biyu uku hudu ko biyar gwargwadon yadda abin zai kama kitso marar fasali a kame gashin kan haka a kitse shi ya dan kwanta shi kenan wannan shine alamar cewa wannan mai takaba ne. abu na gaba za ta ke yin wanka ta yi sau uku ko sau hudu gwargwadon yadda bukatan jin sha'awan yin wankanta ya kama na jin daɗin jikinta in ta ga dama za ta yi wanka sau biyar ma wannan ruwanta amma sai dai babu amfani da sabulu mai kamshi wanda in ta fito kamshin sabulun dan akwai sabulun da in mutum ya wanka nan muna zaune yana shigowa za ka ji kamshin yana bugo ka saboda sabulun yana da ƙarfi to ba za ta yi amfani da irin wannan sabulun ba za ta yi amfani dai da sabulu normal sabulu wanda in mutum ya wanka da shi yana ɗaure wannan ruwan kumfan sabulun ya fito ba zama ka sai dai ka gane cewa ya yi wanka kawai ta yi saboda hasken jikinsa ya ko ya kore kura ko kuma in gaisawa za ku yi kun haɗa hannu ka ji damshi alaman cewa ya yi ya fito daga ruwa to irin wannan sabulun za ta yi amfani da shi kuma za ta ke wanke kayanta babu zancen ta sa kaya baƙaƙe Hmm? ne a to shi ne ai ta sa bakin kaya kan kaga sauro ai salamu alaikum ta eh sai ta zuwa dan dama shi sauro munafikin kwaro ne duhu yake nema baya son haske da ta sa bakaken kaya shikenan sai malaria ku to saboda haka mace mai ta kaba za ta za ta yi wanka amma in ta zo saka tufafi ba za ta yi amfani da tufafi mai kala mai daukan ido ba kala mai daukan ido wanda domin san su ba laifi ta saka farare ko ta saka wasu kaya ne wanda kalan ba zai dauki hankalin mai kallo ba sannan babu shafa turare saboda ai dama haka kawai mamace bai kamata ta shafa turare ba musamman in za ta fita waje sai in amincinta za ta shafa a cikin gida wannan babu laifi komin karfin turare mace ta mulke ta yi wanka ma da ruwan turare in har tana da halin yin haka din. in amincinta ne babu laifi to yanzu ita mai ta kaba magana ake yanzu a cikin gida mace mai takawa ba za ta shafa turare ba ko da ɗanka da ni saboda akwai masu shigowa ta aziya har cikin gida wani ya shigo ta yi ƙanshin turaren sai ya ɗebe shi to ba a son mace mai takaba ta shafa turare ba za kuma ta zauna bakinta da dauɗa ba za ta ke yin broshi ko kuma ashiwaki idan tana da tozali ba za ta shafa tozali a idanunta ba ba za kuma ta shafa jan baki ba ko dangwala jagira da sauransu duk wani abin ba za ta yi su ba saboda suna daga cikin nau'ikan kwalliya da ado da zai iya jan hankalin mai kallanta To wannan su ne abin da ake bukata mace mai takaba ta yi kuma ba a shigar da ita takaba rasuwar mijinta shine shiganta takaba to ya ake ta fita sai an yi gayya gari da gari a zuwa fitar da ita fitanta ta kaba shi ne kawai lokacin da wata hudu da kwana goma nan suka cika to yanzu misali mace ce tana ta jiran mijinta bai dawo ba labari bai tashi iso mata ba sai bayan wata hudu da rasuwarsa ita kuma tana ta ci gaba da mu'amalanta sai labari ya iso mata yau ai ranar kaza ga watan kaza mijinki ya rasu mun yi ta kokarin neman wayan gida ko wayan wani na kusa wanda za a faɗa zo ya gaya muku ba mu samu ba sai muka ce to mu bari dai ba daga baya sai mu zo mu faɗa ai ya rasu a wuri kaza an masa jana'iza irin ta musulunci an bisne shi ai na ayya to Allah ya ji kansa yanzu sauran ta kwana nawa kwana goma sauran ta kwana goma kwana goma kawai za ta yi a wannan tsari na rashin wanka da sabulu mai kamshi shafa turare cifan keke gazal tozali da sauransu da zaran kwana goma sun wuce shikenan kuma sai kuɗa ba su shigo zawarawa mai neman ya cike gurbi da, da, da tasa iyalin da babu ko ko mai neman ƙari ko ko mai neman yin aure sabo dan dama yana jin ɗabi'unta a wurin mijin yana yawan zuga ta a wurin jama'an an zauna ka ne ka na isa an mace da zaran na kawo abu in abun bai gamshe ta ba za ta fara cewa hanya wannan abun ta hanyar halal ka nemo ko sai ta kwaɓe ni sai na gaya mata yadda na nemo tana da kwakwa yana yabanta wurin taka tsantsan da tsantseni ba ta son cin haram kuma tana gargaɗin mijin tana taya shi ya nemo halal a kawo gida to sai wani yana ga cewa ai an yi sa an samu irin wannan mata sai kuma ta kabanta ta kare kaga sai ya shigo da wuri kar wani ya riga shi shikenan sai a zo to shine Allah madaukakin sarki bayan yayi maganan cewa su zauna wata hudu da kwana goma sai Allah ya ce fa iza balagna ajalahunna idan wa'adin wannan wata hudu da kwana goma ya cika fala junaha alaikum babu laifi akan ku ku zawarawa ko kuma ku samari dan akwai saurayi wanda shi sha'awarsa shine aure ba zawara mai hankali kwarai samari ne amma so yake yi saurayi ne yana so ya auri bazawara mai hankali da tsantsiya wanda ta gajiya kuma ta san yau saboda haka za su zauna lafiya amma ba ya so ya auri sabon yankan rake ko a je a zauna yau fada gobe fada kullum ana hanyar sulhu tsakanin alwalinta da shi ko kuma tsakanin iyayenta da iyayensa kullum dai ana wakacika tashi a zamantakewan auren da bai kai ko da wata biyu ba an yi musu sulhu ya kai sau shida to kaga wannan ba ba zamantakewan aure bane dan yawanci matasa sukan yi aure ne saboda wata bukatar su da zaran bukatar ta biya kuma to zai ji a duniya ba wanda ya tsana irin wannan mata akwai labari na wani a wannan masarauta ta bisau na ce masarautar misau ba na nufin misau local government yawa masarautar misau garuruwan da suke karkashin wannan misau emirates wanda damban da sauransu domina ce wani saurayi ya auri wata da yake so akwai wata waka da yan drama suka yi wai ta musu shayi da rikoda da ake kai amarya rikoda da kasar mai hanji to kullum suna kunna fifita musu shayi kuma a gidan babansa yake zaune suna zaune da babansa da mamansa a gidan kullum da daddare har da azumi ma wannan kidan a fifita musu shayi rannan baban ya dawo a sallar asuba sai ga matar amaryan ta rugo a guje a gujen nan ku sai ta kuje sai a gaban baban baba ce bake ni baban sai sai ga shi kuma dan nasa ya biyo ta a guje sai ce har shayin ya yi sanyi ne wannan magana ba fa almara ba ne da gaskiya abin ya faru baban ya ce har shayin ya yi sanyi ne yanzu ya biyo ta zai daka ta an gama fifi ta shayi to idan ana aure ana bukatar mutane su kula matuka sannan idan ta kaba ko inda ta kare to babu laifi don zaurawa sun shigo akwai laifi da mutum yake aikatawa wanda idan da za a kai kotu alkalai sukan yi ta'aziri a kai shine mutum ya zo yana neman auren mace mai idda wanda akwai idda a kanta ko kuma bata kare ta kabata ba sai ya zo yana nuna yana yana ya fara shiga yana tura mata text messages ko kuma ya ma fara kiranta suna haduwa haka na a goye a sace dan su ma matan suna da irin wannan kutun bila din suna yi in har aka gano to inda mijin misali in saki mijin ya kai kara alkali zai iya sa a yi ma wannan mai neman mata da idda a kanta ɗin bulalu gwargwadon laifin da ya aikata sannan kuma ta yi a ci taronsa gwargwadon girman laifin da ya aikata idan alkali bincikensa ya gano cewa dama ya sani bata kare iddan ba amma in an gano cewa bai sani ba to nan kuma alkali yana da dama sai masa hukunci mai sassauci saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce babu laifi a kanku idan kun bijiro da wani abu akan waɗannan mata da takabarsu ta kammalu wallahu bima ta'maluna khabir khabir bi ma'ana alim ubangiji madaukakin sarki ne ilimi ne game da abubuwa da kuke aikatawa don haka dai a wannan a dunkule a takaice shi ake kira takaba mijinta ya rasu daga ranar da ya rasu takaba ta- ta ta hau kanta takaba takan kare daga lissafin da aka yi daga wannan lokaci wata hudu da kwana goma cif-cif wanda mun yi maganar stem cell jiya shi wannan stem cell da ke zama a cikin mahaifa in ya zauna yana tasiri ma 'ya'yan da za su shigo cikin wannan mahaifa din wanda bincike na zamani ya nuna cewa idan da mace za ta zauna wata hudu da kwana goma wata kara tarawa da wani namiji ba stem cell namijin baya din zai zama ya saraya saboda al'adar da za ta yi ta zuwa tana flushing daya biyu uku ta yi sau hudu sana samu tazarar kwana goma kafin kaga kafin ma a ce kuma an yi zawarcin hanya wurin kuma zai iya kaiwa wata biyar kwana goma kwana sati uku gaba kenan a gama a yi komai da komai a yi aure to daga nan an sarayar da wancan stem cell na mijinta na baya sakamakon zaman aure da suka yi insha Allah zai zama wancan abin ya tafi sai ta dawo kamar fresh duk wani abin da zai shiga kuma stem cell ne na mijin da za ta aura a gaba kafin sai su ci gaba da zamantakewar su na aure wannan binciken kimiyya ya tabbatar da wannan tsari shi wannan stem cell din ma daga jiya ya kasan abu ne na boko ƙwayoyin halitta ne da ke biyowa ɗigon maniyi na namiji ya bi ya shiga cikin mahaifa kuma ya samu gindin zama in ya je kan samu wani wuri ya makale ko da an yi flushing x din sun fito a matsayin ah, menstruation wannan stem cell din yana nan yana makale a ciki baya fita har sai an samu tazara namiji bai kula ta ba har na wata wata hudu da kwana ah, goma din ya kai wannan tazara shi kuma wancan zai ga shi zamaninsa sai ya fito shi ma ya bi al'ada ya zama ya biyo an yi flushing ɗinsa out wallahu ta'ala alam ta gaba sai Allah ya ce
ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعلموا عقبة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم na'am jazakumullahu khairan ubangiji madaukakin sarki yace wala junaha alaikum babu laifi akan fi ma arrattum bihi min kidbatin nisa cikin abin da za ku bijiro da shi na neman aure na mata da aka sake su idan su ta kare ko kuma takaban su ta kammalu aw aknantum fi anfusikum ko kuma abin da kuka boye a cikin rayukanku alimallahu domin Allah madaukakin sarki ya sani annakum satazkuruna hunna lalle za ku ke tuna su kuna ganin kaman fa kar ai muku kwaf daya kar ai muku zuwa daya a raba ku da wannan mace da kuke kallo ta gari walakin la tuwa'iduhunna sirran sai dai duk da haka din kada ku je ku yi musu kullun yarjejeniyan cewa in ta gama ta karwa za ku yi aure a boye illa an taqulu qawlan ma'ruf illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai in maganar da za ku faɗa magana ce ah, wanda a shari'ance ba za a kama ka da laifi ba wala ta'zimu uqdatan nikah kada ku tasamma daura aure hatta ya balugal kitabu ajala har sai wannan tsari na wa'adin jini uku in eh, saki ne ko kuma wata hudu da kwana goma idan ta kaba ne wa'alamu annallaha bima ta'maluna wa'alamu ku sani annallaha ya'lamu ma fi anfusikum Allah madaukakin sarki ya san abin da ke cikin zukatanku fahzaruhu dan haka ku kiyaye Allah Allah ya san duk abin da kuke boyewa wa'alamu annallaha ghafurun halim ku sani Allah madaukakin sarki ghafur ne mai yawan gafara halimun mai hakuri muna aikata ka tobala Allah madaukakin sarki yana yafewa inda a ce Allah yana biye mana da danyen aiki da muke yi ayyukan zunubi da muke aikatawa to da tabbas Allah madaukakin sarki ba zai bar wani mai motsi ba abin kasa walau yu'akizun Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba inda a ce Allah yana kama mutane tit for tat da mun yi aikin laifi Allah zai hukunta mu akan ya ladabtar da mu to da ban za a bar sauran mai motsi ba ban kasa sai dai Allah yakan jinkirta yakan yafe mana duk da yake a lokaci bayan lokaci yakan yi mana hannunka mai sanda ga ayyuka da muke aikatawa shine ma'anan ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer abu da dama da muke aikatawa su suke jawo mana musibu da muke fama da su ka ɗauka cewa ba za ka samu nasara ba a kasuwa sai ka je wurin boka to ta yaya kake tsammani kuma za ka samu sauƙin kayayyakin masarufi na abinci ka ɗauka cewa ba a yin nasara a gona sai an je an nemi gadalin shuka an je an kai gona ka sanya wa Allah abokin tarayya gadali yakan ba da nasara a gona to ta yaya kake tsammani kayan sauƙin rayuwa zai zo maka ka ɗauka cewa ba a yin kuɗi sai an je wurin aljani aljani ne yake ba da hatimin kuɗi to ta yaya kake tsammani za ka samu sauƙin rayuwa ai dole za ka faɗa cikin halin kunci wannan shine halin da muka tsanci kanmu a ciki na gaba kura baya siyaki amma inda za mu sake su duka mu riƙe Allah madaukakin sarki mu yadda Allah shi yake ba da nasara a kasuwa shi yake ba da nasara a gona shi ne yake sa mutum ya nasara a duk abin da ya sa a gaba babu wani abin da zai same ka face abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta maka sannan babu abin da zaka rasa sai abin da Allah madaukakin sarki daman ya rubuta ba raban ka bane to da zamu riki wannan insha Allah da zamu zauna rayuwa ta jin daɗi ubangiji madaukakin sarki ya yi mana ishara da cewa babu laifi idan mutum ya bijiro da neman auren bazawara da mijinta ya sake ta ko kuma bazawarar da mijinta ya rasu ya barta idan ka bijiro da cewa kana son ka aure ta amma bijirowa din ana so ka yi shi ne cikin hikima yanzu mijinta ya rasu ku sai kuka zo ta'aziyya kuma daman kuna iya shiga gidan saboda ta yi gidan yan uwanku ne ko wani abu mai kama da wani to kun zo kun shigo an yi ta'aziyya sauran mata sai kuka ce ina wancan kuwa sai a mata magana ga su wannan sun zo su miki ta'aziyya sai ta dauko hijabinta ta fito ta same ku a yadda kuke in kun gaisa to kai da kake kwadayin a ce ta zama matar ka kai wanci wanci kin yi rashi wanci sannu ba sannu kin yi rashi ai muna zaune muka ce kai samun mace irin ki yadda duniya nan ta lalace samun mace irin ki sai an auna kin yi rashin miji ka shi ma wani mutumin kirki Allah ya sa da ki samu miji da kirki kamar ya shi wannan shi ake cewa shagube shi dai bai ce yana ciki ba amma duk sauran da aka jawabu ne wannan magana sai shi shi kadai to za ta tashi ta ji a ranta cewa ke fa yanzu tun ba a je ko ina ba ta samu wani in ka ga kare yana shinshina a takalmi to hala yana so ya saka ne ko ko ba ya sa haka ba sa suka ce ya dauka zai to kaga yanzu ita in dai a matsayinta ta mai hankali ta gano ina ka dosa ba sai ka ce wance in kin gaba ta gaba na ciki ba wai an saka tsohon banza biyu kwan bace an zo yace me ya hada ku ne tace ai shine yana mun kaza ko baya kaza baya kaza sai yace eh da wannan dan wannan wannan duk halinsa ne ban auren ya mutu na ci to kaga wannan wannan wannan ba mutumin arziki bane dan haka anan ubangiji madaukakin sarki da yace wala wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min kidbatin nisa babu laifi dan kun bijiro da wani abu na neman auren mace au aknantum fi anfusikum ko kuma ku ɓoye a cikin ranku ya ne ne ɓoyewa yanzu wannan abin da muka faɗa bijirowa ne to ya za a yi a nuna cewa ka ɓoye yadda za a nuna ka ɓoye shi ne a yi wani abu a ɓoye ɗin bayan kun fita shi kenan sai ka samu wani yaron ka mai hankali sai ka ɗan kun zugo sabulu marar ƙanshi misali da ɗan oman wanki marar ƙanshi shi ma kamar irin umar shi ma yanzu naga kamar yana da ƙarshi umar da ake aunawa wanda dai za ta wanke kaya sai ka bai ma yaro ka ce a kai mata ni ga shi nan ji babanmu yawo wato yanzu wannan ya saka ɗan baki ɗan haka nan tun fi an fusi saboda idan har ka ɓoye a kanka baka nuna mata ba ai ba sani ba kenan haka nan tun ɗin bai bayyana ba amma ya ɗan yi wasu alama da kai bayan wani lokaci sai ɗan ba da dubu ɗaya ko biyu ce gashi a kai mamance in ji babanmu ko ko za ta sayi ruwa saboda yanzu ana ɗan fama da matsalar ruwa baba ya ce gashi ko za ki sayi ruwa to wannan fa baban na ga akwai wani abin da yake so ko wato shine ma- abin da za su iya ɓoyewa a cikin ranku shi ne bai bayyana mata ba amma yana mata wasu hidimomi ta bayan fagi ko in ya'yanta suka fito ya'yan miji ayya ya'yan maman na ku da Allah kun je ku gaishe ta a to an je a gaishe ta sai sai a yi mai kuma haka nan tun fiye an fasa kun kenan yanzu ya ɓoye bai- bai bayyana mata ba kai tsaye amma yana ce wasu abu yana rara gefe to wannan babu laifi duk da haka din Allah madaukakin sarki yayi gargadi cewa fa a kiyaye ketar iyakokin Allah a wurin nuna bukata ko nuna kwadayin zama da irin wannan mata da mazajensu suka rasu ko kuma aurensu ya mutu daidai lokacin da suke cikin idda ka san hikimomin da za ka bi wurin gyara sharewa kanka hanya domin tunkarar kalubale na zawarci shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce laifukan da muke aikatawa fa yana sane da su wa'alamu anna allaha gafurun halim amma ku sani Allah gafurun ne mai yawan gafara halimun mai haƙuri yana kau da kai game da zunuban bayansa don haka ka kiyaye kada ka jawo fushin Allah a kanka a gaba sai Allah ya ce
لا جناح عليكم إن طلبتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريدا ومتعوهن على المسيء قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين haka Allah ya saka da alheri ubangiji madaukakin sarki ya ce la junaha alaikum babu laifi a kanku in dallaqtumun nisa idan kuka saki mata malam tamassuhunna matukan baku baku baku tara da su ba aw tafridu lahunna farida ko kuma ku yanka musu sadaki ba wa matti'uhunna alal musi qadaruhu to ku je da su dadi mai yalwan arziki ya ba da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore masa da gwaɓi wa alal muqtir qadaruhu shi kuma wanda Allah ya kuntata masa arziki shi ma ya bayar gwargwadon karfinsa mata'an bil ma'ruf wannan jiyarwan daɗi din ana yi ne da kyautatawa da mutuntawa haƙƙan hakki ne da ya rataya akan suwa muhsini na masu kyautatawa wanda wannan aya abin da take mana nuni akai shine ashe kenan ana iya sakin mace kafin a tara da ita misali irin abubuwan nan da ake a yanzu ta je ta yi fente-fente sai ya birge shi saurayi ya san shi saurayi bai- bai shi ka gane shi kawai kala yake ɗauka sai aka yi rashin sa a ra- ranar kawo amarya amarya ta yi sai dan kwata ya dan fasu mata ta je ta yi wanka ta yi wanka duk ta wanke wannan fente-fenten da yake kallo ya burge shi yana shigowa sai ya ganta wata ragwagwa haka dama haka kike Ya ce, to ai dama haka nake ka auro ni sai ya ce to fa na fasa Ne, shi shi ba za a cuce shi ba haka kawai ta yi fenti ta dauki hankalinsa yanzu kuma ya gane babu fentin ya ganta asalin yadda take sai ya ce ya fasa to idan irin wannan aure ya mutu auren da babu wani abin da ya shiga tsakaninsa na zamantakewar aure wani dalili ne ya gitta sai ya gano ba irin kalan matan da yake so ba zan ko kuma shi da tun can bai san cewa gurguwa ba ne kawai ganin ta yake tayo tana zama ne a wani gu misali kamar irin a- a birane za ka ga akwai mata masu zama suna sayar da wani abu kuma ba sa tashi duk abin da za ka yi za ka ga akwai wasu yara masu ɗauko canji da sauransu a hakan sai ya lallaba yana a hakan suke hira dai da- da hikima dai haka har suka yi aure sai ya gano cewa kafan ta ne ko kuma ta tana ta tana limbi ya shi ko ba zai iya zama da ni kafa ɗaya da rabi ba to saboda haka aure ya mutu to me za a yi da irin wannan aure da an auren ya mutu ba a je ko ina ba ba a ba a yi zamantakewan aure ba ubangiji madaukakin sarki ya ce babu wani laifi idan mutum ya saki matarsa kafin malanta masu hunna menene iltimas me ya shafa din anan ya aure ta zo ya taba taka kenan a ba haka ake nufi ba allamsu da yaren alkur'ani saboda shi Allah maɗaukakin sarki yana da maganganu da yake yi matukan dai in maganan ya faɗe ta wanda ake yi domin su za su gane me ake nufi to Allah baya fito da abu kwalo-kwalo saboda alkur'ani littafi ne mai girman gaske shine shugaban dukkanin littattafai da aka yi wahayinsu a baya kuma tsari ne na Allah maɗaukakin sarki Allah yana da kunya wurin yin magana karkaru ne da da faɗin Allah maɗaukakin sarki inna Allah la yastahi an yadriba matsalan ma ba'udatan fama fawqaha wannan wani magana Allah madaukakin sarki yake na Allah baya kunyan faɗan gaskiya amma duk wani abun da zai zamo a al'adar ku da ɗabi'an ku irin wannan abun za ku ɗauke shi a matsayin batsa to lalle ba za ka same shi ba cikin littafin Allah kowane irin al'ada kuke da shi ba sai lalle Hausawa ba ko Larabawa kowane al'ada ne a duniya in dai wannan abun abun ku sunansa batsa to ba za ka samu wannan abun ba a yaren Alƙur'ani haka a yaren harshen annabi sallallahu alaihi wasallam na hadisansa kunyan da ake nufi shine inna Allah la yastahi kamar yadda ummu sulaimin ko tazo take faɗa kafin ta yi tambaya game da mace in ta yi mafarkin ta tara da namiji me hukuncin ta da tazo za ta yi tambayan sai ta ce manzon Allah ya rasulullah na zo ne in yi fatawa amma kafin ta sai ta ce annabi na sani duka mun sani inna Allah la yastahi min al-haqq Allah baya kunyan bayyana abin da yake gaskiya ne wahala alal mar'ati min guslin idza hiya ihtalamat shin mace tana da wankan janaba idan ta yi mafarkin wani abu ya faru da ita ta ta yi mafarkin tarawa da namiji ummu salma tana zaune a gurin sai ta sa hannunta ta rufe ɗanin ta ce fada'atin nisa ya ummu sulaim kin kunyata mata yake ummu sulaim in da ba a san cewa mata suna mafarki bai wani kin faɗa ta kin kunyata mata ai bai kamata ki irin wannan tambayar ba sai ta ai na faɗa Allah baya ni ban san hukuncin ba kuma dole in tambaya a gindin magani wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce na'am za ta yi wanka idza ra'atil ma ah ba dai ta ce idza hiya talamat ba al-ihtilam yana daukan kowane irin mafarki to amma sigan tambayan ya nuna mafarki kawai na kariya biyo kari ko kuma ka faɗo akan bishiya a'a ba shi ake nufi ba manzon Allah ya gane me take nufi a matsayin ta na mace mai hankali ta yi fatawa fatawa kuma da lafuzza na mutuntawa amma ga kawai sai ga mutum wai wai yazo yana yi wa mutane a wurin tafsiri sai ka je yana amfani da lafazin da 'yan tasha suke amfani da shi in an yi magana sai ce baka yi ba karkare wai wai ba karkare ba ya ko kuma ya ce sakwatanci ne sakwatanci shi kenan sai ka ce ka yi batsa a wurin tafsiri a bai kamata bai kamata ba tunda ga nan lafazin da ake amfani da shi kai ma sai ka duba a yaran naku na sakwatancin ko kuma kare karancin sai ka san yadda za ka yi ka goya abin yadda shi mai sauraron ka bakar kare ko ba sakwace dan uwanka zai gane me kake nufi in ta yi mafarki manzo Allah ya ce kware ku in ta ga ruwa ai ruwa ya ce amma ruwan ayan san wani irin ruwa ne in ta ga ruwan sama ya dake ta kenan kuma a me ake nufi ita kanta mai sauraron da ta yi tambayan ta san me mutum Allah yake nufi kamar yadda ya gano me take nufi da ta ce in ta yi mafarki ba mafarkin kariya biyo ta bane don haka ta fahimci manzon Allah ya gane tambayan ta kuma ita ma ta gamsu da amsan da annabi ya baya shine daga baya ummu salma take tambaya dama wai mace tana yin mafarki ne da wannan ne malamai suke cewa ashe su matan manzon Allah kamar yadda Allah ya zabe shi ya zaba masa mata nagartattu domin sun ce ka yi mafarkin kana tarawa da wata mace akwai wani abu na gazawa a tsari na na tsarinka emotion ɗinka yana kana da gazawa a ciki tunda har zaka je kana da feelings na wata har ka je kana tunani kai mafarkin ta haka mace in har za ta yi mafarkin wani tana da ɗan gazawa a control na emotion har za ta je tana tunanin wani ya tara da ita to matan annabi su kwata-kwata babu wannan abin a nasu tsari matan annabi kaf da wanda ya aura zawarawa da wanda ya aura budurwa duka ba su da wannan dabi'a na tunanin wai shi yasa ma ita ummu salma ai ba zawara ya aure ta amma take to mace ma tana ma mafarki a shi da ma mace ita bata ma san ana yin hakan ba ita tsawon rayuwarta har tana tare da annabi har sai da sanadiyar wannan fatawar ta gano manzo Allah sai ya ce a to ta ina za a samu kama in har mace ba ta yi mafarki ma'ana in har babu wani abin da yake fitowa na kwayoyin halitta da yake haduwa a samu abin da da turanci suke ce masa 46 ne ko menene wata sis chromosomes 23-23 suke contributing tsakanin ita da da mijin sai a gawar ya samu a yi komin zygote din da zai haifar da da ko yaya biyu ko yan uku ko ma yayane ne wanda Allah madaukakin sarki zai halitta a cikin mahaifa amma dai suna contributing 23 23 sai forming guda daya a samu 46 chromosomes Allah madaukakin sarki ya gane da mu saboda haka dai Allah yakan sakaye wasu abubuwa din sai ya faɗe su da lafazin da za a iya ganewa misalin wannan shine wa in kuntum marba aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ga'id sai ya ce aw lamastum an-nisa aw lamastum lamastum lamasa tabawa kenan ha dumi hankali a gano me ake nufi a gurin وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط سيجي أو لامستم ko kuma kun taba tabawa haka ana nufin auja ma'atumun nisa shi yasa dan abbas yake cewa duk inda kaje Allah yana magana akan namiji da mace sai amfani da kalmar lams to baya nufin cewa wai tabawa ne na shafa allamsu ba shafa ake nufi ba ana nufin jima'a amma an faɗe shi ne da kalma ta ta alkunya da lafazin alkur'ani ba za a zo a ce kuka tara kuka yi kaza da kaza kuka yi jima'i a ba haka ake nufi hakan ake nufi amma ba za a faɗe shi da wannan siga ba hakan ake nufi amma dai ba za a faɗe shi da siga ta haka ba wanda zai zama kamar wani bambara kwai haka saboda haka idan kuka saki mata kafin ku tara da su ko kuma misali ya aure ta kamar yadda malamai suka buga irin wannan misali ya aure ta a matsayin bazawara shi bai san tana da ya matashiya ba sai da har an kawo amarya gida mai gida ya shigo wacce za ta fita a ɗakin na ƙarshe sai ya ga ta masa sai ke tambayin amarya wannan ba zai ta ya ta ce waye mijin da ta ce budurwa ne sai ce duki haƙuri ba yanzu ita nake so shi ya haƙuri ita nake so to tun da har ba abin da ya shiga tsakaninsu na mu'amalan aure daurin auren kawai aka yi shari'a ta yarda cewa ya saki wannan mata in yar tana son sa sai aure to ita kuma uwar ya kamata ta yi hakuri dan yanzu auren yar ta ta yafi muhimmanci akan ita ta yi aure tunda har tana da ya da ta kai munzalin ta shiga daki tare da miji sai ta yi hakuri ta musu addu'an Allah ya bada zaman lafiya wato wannan babu laifi shine Allah madaukakin sarki yace la junaha alaikum idza tallaqtumun nisaa ma lan tamassuhunna ay ma lam tujami'uhunna aw tafridu lahunna farida shine daurin aure da ake a ce daga baya dan albashi ne sai ya ce eh ina karban albashi naira dubu saba'in da bakwai ne minimum wage saboda haka an yadda ba da dubu saba'in bakwai din rike ne wani ba sadaki haka ce an yadda kar mu manta sadaki ba lalle bane sai yake wannan rubu dinar dan wannan yana daga cikin abin da malamai suka karawa kansu ilimi mun ji a bayanin baya game da wanda annabi ya ce masa ya je iltamis walau kataman min hadid je ka nemo ko da zobe ne na bakin garfe ka kawo sadaki ne yayi sadaki kawai shine abin da kuka amince da shi bayi da daraja ko yawa ta ƙasa sannan bayi da limitation daga sama ko biliyan nawa zaka bayar in dai kana da ƙarfin halin bayarwa ba kuma takura kanka kai ba shari'a ta yadda ka bayar su kuma su karba babu wanda zai tsangwame su cewa sun sayar da yarsu ko biliyan nawa zaka bayar ta yi ce kai sadakin da za ka bata shi ne da uwarta da ubanta da kishin huwar in akwai da ita kanta su hudu ke nan kowa za ka biya musu kujerar maka su je su dawo shi ne sadaki ya yi kusan miliyan arba'in ke ko mafi in kai ka yarda da wannan kuma kana da karfin yin hakan ba takura kan kai ba shi kenan ya yi babu wani laifi a ciki saboda haka sadaki ba shi da yawa ta ƙasa ba shi da adadi kai ta kasa ko ba shi da limitation ta sama duk abin da mai hali ya ga zai iya bayarwa zai iya ɗauka a ya bayar to misali an yi auren ya ce eh zai duba abin da zai bata eh ta yiwu zan ƙara akan dubu saba'in da bakwai ɗin sai in haɗa in kawo aka ce eh an yarda sai aka samu irin wannan tsaiko ɗin yan albashi sai suna lissafa su ce kwana nawa arba'in ko arba'in ko talatin da bakwai ko wani abu mai kama da haka saboda albashin bai shigo ba kwanaki kuma ke lissafawa yi sai ke daura sauran lissafin akan adadin kwanakin da yi na wata to har ba a yi albashi ba kuma ga mata suna tare amma dai bai kula ta ba malam ta masuhunna aw tafrudu lahunna farida bai yanka abin da zai bata ba to sai Allah madaukakin sarki ya ce fa nisfu ma farattum abin da kuka yanke za ku bayar din sai a bata rabi ta yi dubu ɗari kake nufi da ma sai a bata dubu hamsin me amfanin bata dubu hamsin tunda ba abin da kai da ita malamai suka ce shine kwantar da hankali saboda yanzu tana murna ta fita a ƙangin wanda ba su da miji ta samu miji kuma sai ya zama an mata ta leko ta koma saboda haka za ka ba ta dubu hamsin maganin sosa mata rai da kai ta ɗan kwantar da hankalinta ga wannan ta dan riƙe sai ka riƙe dubu hamsin don kuma ka ƙara gaba ta yiwu ka samu wanda kake bukata ta yiwu a wannan dubu hamsin ɗin ko kuma sai ka sake cikato wata hamsin ubangiji madaukakin sarki ya ce idan kun yi saki ana bukatan ku jiyar da su daɗi kamar bayanin da muka yi baya wa matti'in hunna alal musi ga wanda yake da yalwan kuɗi ya ba ta ba mamakin shi da ya sake ta sai ga tana ta kuka ke wancan babu da muka wani misalin da muka bayar na daurawa da wancan bawan Allah da ya ce matarsa ta kasa bin salo da shi yake so ta bi baya zarginta da addini da sauransu amma salon da yake so take mu'amala da shi ne ita bata iya ba ya yayi ya koya mata ɗabi'un ya ɗauke ta masu outing da dama ta gagara gyarawa saboda haka shi ba zai iya zama da ita da sai ce zaka iya mata kaza a gina gida a saya mata da mota a yi kaza yace zai iya aka yi kuma da da kuɗi kaza yace duk zai yi wannan mai sauki ne kuma ya sallame ta alal musi kenan kadaru in zaka sake ta sai ta yi gidan da kuka zauna da kuka yi auren sai ka ce ka bar mata wannan gidan ko kuma yanzu ga miliyan biyu gida dai naka ne ta fita a gida amma ga miliyan biyu ta je ta dan fara yin wani abu kafin masauri ya fito to wannan babu laifi wa alal muqtari qadaru shi kuma talaka sai ya zama da dubu goma zai iya bayarwa to sai ta yi hakuri ta karbi dubu goma a matsayin mutu'atu talaq ubangiji madaukakin sarki ya ce mata'an bil ma'ruf haqqan wannan haƙƙi ne alal muhsini shi yasa manya manyan malamai suka ce tunda Allah ya ce haqqan haƙƙi suka ce to dole amma yanzu muna yi tare da cewa malamai wasu suna ma da yawa wanda suka fassara cewa tun da an ce haƙƙan to dole dole ne a ɗauki wannan mutu a tattala a baiwa matan da aka saka dolen ka ne ka ɗauka ka ba amma yanzu dolen ba mai kuma har yanzu dai wannan irin dalilan da ya sa mutum zai saki mace babu bin ƙa'idoji na shari'a babu tanade-tanade da dokoki da tsare-tsaren da musulunci ya tanade shi yasa muke ta fama da kuncin rayuwa kar ka ɗauka cewa tsadan kayan abinci ba shi da alaƙa da wancan abu laifuffuka da muke aikatawa wanda muke rena wannan su ne ake ake accumulating a tara sai a yi mana hukunci da su a yi mana wato hannunka mai sanda cewa fa kuna yin kaza kuna yin kaza ya kamata ku gyara muna fata Allah madaukakin sarki ba mu ikon aikata daidai a kowane lokaci ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ce ba mu ikon guje mata kuma nan za mu ja birkin karatu sai in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga yadda muka tsaya muna addu'a abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa duka mai tarayya a cikin lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah gafara da addu'a ya cire fahimtar kurakuran a cikin zakatan mu ya kuma fahimtar da mu kurakuran ya ba mu ikon gyarawa akwai tambaya ko ƙarin bayani